alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du fassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau muna rana alhamis 26 ga watan jimadal ula jiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam shekara 1446 za mu ci gaba da karatu a cikin wannan littafi mai albarka na fiqihu al-muqaddimatu li'izziyatu lil jama'ati al-azhariyya wallafar abul hasan al-maliki ash-shazali a darasin mu na takwas ina jin muna cikin faslun tajibu izalatun najasa ina jin ba mu kammala shi ba ko akwai abin da muka raga shi ma saboda lokaci ya yi a wannan lokaci to za mu tashi ina jin wa'iza kanal makanu na jisan eh a shafi na goma sha sha nawa sha uku ko eh sha uku daga nan ya fara zuwa shafi na sha hudu yawuwa malam ya ce to in ba manta ba yana bayani akan wajabcin gusar da najasa da mai sallah zai yi daga suturarsa bagirin da yake sallah da ainihin suturarsa to sai mala ya ce wa iza kanal makanu najisan idan ya zamo bagirin da bagirin nan da mukallafi zai yi sallah najasa gare shi wato wannan wuri yana da najasa sai ce waje ala alaihi satiran amma sai ya samu wani abu mai suturcewa ƙwahiran kuma wanda mai suturcewa ɗin nan mai tsalki ne shi ba najasa ba ne kamar ya samu wani abu haka shimfiɗa kasifan mai kauri sosai mai duhu kamar kafet irin wannan misali to kaga yana da duhu sosai kuma yana da kauri to sai samu irinsa ko wani abu wanda ya kama da shi ko wata tabarma dai mai kauri sosai bi musallasatin ana rubuta shi da ca ita ce sa'un ai nan ana nufin ya samu abu wanda yake mai duhu mai kauri sai ya ɗora saman najasa ɗin sai ya hau sama sai ya ci gaba da sallarsa shi ake magana inda zai na sallah sai ya ga akwai najasa kila fitsari ko kashi ko ba menene to sai su samu wani abu mai duhu sosai wanda in ya aza shi to najasa ba za ta bayyana a samansa ba sai ya hau sai ya ci gaba da sallarsa tumala ya ce jazati salatu sallah ta halatta babu komi sallarsa ta yi alaihi a kansa mutulakan kuma ko kaidi babu to me nake nufi da mutulakan ba tare da wani kaidi ba a ni ina nufin lil maridi wai mara ko da mara lafiya ne yayi haka was sahihi ko ma wanda an lafiya shi lau lafiya ce lau kuma yayi haka to sallarsa ta inganta ko kuma ba shi da lafiya sallasa ta inganta alama rajahahu ibn yunusa bisa ga abin da ibn yunus daga cikin malaman mazhaba suka rinjayar to shi tarjihinsa ya takaita ne ga as-sahih da akwai akwai sabani kan as-sahih shi al-marid mutlaqan an ittifaki a mazhaba idan ya saka wani abu saman najasa ya sallah saman sa sallarsa ta karbu amma wanda an lafiyar shilau to shi ne malamai suka yi saɓani a kansa wasu na ganin bata inganta ba sai ibn yunus ya ce a shi ma ta inganta dalili kowa tun da dama ba kan najasa yake ba ko ba haka ba najasan na can ƙasa to kuma da ba abinda kuka ce yake wajibi a kansa ya busar da najasa to a yanzu hukuncinsa kamar hukuncin wanda ya kawar da najasa ne to wannan kenan fasulun mala ya ce wannan haza fasulun wannan sabon fasuli ne to kuma wannan tarjihi na shi karɓaɓɓe ne eh yu'fa an yasiri dami an yi rangwame akan jini wanda yake ba mai yawa ba mutlaqan kuma jinin nan kowane iri ne babu kaidi eh in jini ba ya da yawa yana ga jikin mai sallah ko ga suturarsa ko bigirin da yake sallah to an masa rangwame zai iya sallarsa da abinsa ba sai ya yi ya wanke ba ko? a'ani abinda nake nufi da mutulakan din nan sawa'un daidai ne kana da mahaidin ko da jinin haila ne yake ya zuba ga suturan mace ko mai sallah ko inda yake sallah ko ga jikinsa to ba matsala sallar ta yi aune fasin ko jinin haihuwa au mai tatin ko jinin motsai duk wanda ya maka fassarar mutulakan ɗin can ra'ahu fi salati kuma jinin nan ya gan shi ne yana sallah au kharijaha ko ko sai da ya fita daga sallah ah sai ga cewa ashe ga rigarsa ko wandonsa ga jini amma jinin bai da yawa za a faɗi haddinsa ko kuma a tabar da ya sallah kanta ko kafet yana ciki ne ya gani ko ya fita daga sallah sallar da ta yi min jasadihi ya gan shi ne ga jikinsa au gairihi ko wani jikinsa kamar suturarsa ko inda yake sallah to an yi rangwame sannan abu na biyu da shi ma an yi rangwame ga mai sallah an fahimta to shi jini sun ce wanda yake ba almutafahish ba almutafahish wanda kila aibinsa ya riga ya bayyana ga suturan mutum ko ga jiki to shi wannan wajibi ne a wanki an gani kila ya yi yawa ko kuma a'a illarsa ta fito fili ƙara to wannan wajibi ne a wanki amma irin jinin da ɗan ɗigo ne haka ba kasafai ma wani zai kula da shi ba to shi ake nufi babu wani abu babu wani abu duk da dai zai yi bayani sai ce waya siril kaihi kaihi haka an yi rangwame daga ruwan kurji waɗanda suke farari wasadidi da ruwan kurji waɗanda suke kira surkame waɗanda su sun hada da jini ruwan ne da jini to su ma 'yan kaɗan ɗinsu an yi rangwame in sun zuba ga riga ko kafet ɗin da ake sallah babu mi babu komai ko to malamai sun ce waɗanga abubuwa guda uku su an kai guda biyu su an kai rangwame a kansu ko guda uku na farko jini na biyu ruwan ƙurji farare na uku ruwan ƙurji waɗanda suka ɗan surka da jini amma in ba su ba duk abin da yake najasa ne to shi hukunci ne yana nan ko da ɗan kaɗan ne waɗanga guda uku su an kai mi yawa su kuma saboda an kalli akwai mashakka wajen cewa mutum ya rabu da su tunda kaga kai tsaye su suna fita ne daga jikin dan adam jini daga jiki yake fita haka ruwan kurji to shi yasa an kai rangwame a kansu idan an kallafa cewa ko kaɗan ɗinsu ne to akwai wahala kwarai da gaske to amma duk wani abu wanda yake najasa to shi hukunci ne yana nan kasiruhu da qaliluhu yubtilu salata a wurin su to wal yasiru din can da yake ta ambata eh cewa an yi rangwame ay yasirid dabi wa yasiril qaihi was sadidi to abinda muke nufi da wannan shine yace ma duna dirhamin abinda bai kai fadin dirhami ba dirhami ana yin sa da azurfa mun sa azurfa ko yawwa to da shi ake fitar da kudin dirhami to abinda bai kai dirhami ba kenan in ya kai dirhami ya shiga cikin me alkasir Eh, kenan sharaɗi kada ya kai yawan faɗin darhami shi yasa ya ce maduna abin da bai kai ba kenan abin da ya kai darhami da wanda ya wuce darhami shi ba a yi afuwa a kansa ba hukuncinsa hukuncin sauran najasa to wal muradu bid darhami abinda ni- muke nufi da darhami anan albagali shine darhami na alfadari ai ina nufin adda'iratu akwai wani zagaye na nan allati takunu bi batini zira'i wadda tana kasancewa ga cikin kafa kafa wato alfadari ta gaba min albagali daga alfadari eh to in ka dubi kafarsa ta gaba cikin ta ba baya ba to in ka duba akwai wani zagaye da zaka gani karami fari to shi ake nufi da darhami a nan to me yasa yayi wannan magana saboda akwai a, abin nan akwai akwai addirhamul bagali akwai wani sarki da ake kira ra'asul bagali sarki ne da an kai zamanin jahiliya yawwa to a zamaninsa sai ya buga kuɗi na darhami ana amfani da su kuma haka aka ci gaba da amfani da su har zuwa lokacin banu eh, umayya to daga lokacin banu umayya sai musulunci a wannan lokaci sarakunan musulunci sai suka buga kuɗin musulunci na darhami waɗanda ake aiki da su sai aka daina amfani da darhami shi wancan basarakin da ake kira ra'asul bagali na fatar an gane to don kakka ɗauka wai nashi ake nufi shi yasa ya maka wannan istisna'in ya ce maka a ni na doki na alfadari nake nufi ba na wancan ba saraken ba an fahimta yawwa saboda nashi yana da girma sosai eh to an yi rangwame wa an asari dummali haka an yi rangwame daga alamomi ko gurabu ko naso na maruru don mutum na da ƙurji ya yi ruwa Mm, to wannan ɗan naso da yake ga wando ko riga an yi afuwa ba sai ka wanke ba je ka yi sallah amma fa da sharaɗi malam ya ce iza lam yunka in ba a matsa marurun ba ai lam yi usar ma'ana ba a matsa shi ruwan sun fito ba in ka aka matsa shi da gangan to wannan sai an wanke ko da kaɗan ne ne amma inda kansa ya ɗan dinga fita kaɗan haka yana ɗan fita kuma ba matsa shi aka yi ba kuma ba ya fashe gaba ɗaya ba to babu komai amma in ya fashe gaba ɗaya to sai an wanke in matsa shi aka yi sai an wanke sai ce wa an damil baragifi haka an yi afuwa daga jini na kazanzumi kudin cizo eh? ya taso ya shige cikin aljihunka sai ka taushe shi sai ya lalata ma riga baka sani ba to babu komai watsinil matsari haka an yi afuwa daga cabo na ruwan sama an yi ruwan sama gari ya caɓe ka fito za ka je masallaci sai caɓon ya ɓata ma riga ko ya ɓata ma jiki ƙafafu to ba sai ka wanke ba eh sai dai kaka ɓata masallacin mutane to wannan kaga eh eh eh kaga wanke wannan wani dalili ne na daban ba dan yana da jasa ba yawo eh sai ce wa in kanat al'azaratu fihi ko da ko akwai kashi cikin cabin nan na ruwan sama babu komai ko da akwai kashin mutane ciki babu komi ba sai ka wanke ba illa an takunan najasatu galiba sai dai in najasa ta rinjaye cabin ita ta fi yawa eh to wannan sai a yi hukunci da mi mafi rinjaye to wannan kaga sai a bashi hukuncin najasa a ce a je ka wanke riganka ko jikinka aw ya kuna laha ainun qa'ima ko kuma ya zamo najasa din tana da zati tsayayye a cikin caban bata narke da caban ba eh wato akwai ta gata nan kana gani kuma ta watsan ma ga sutura to wannan dole a wanke eh kama akwai gutsire gutsire na kashi a ciki gashi kana gani cikin cabon eh, to wannan in ya taba sutura suka ce a wanki amma in dai babu ainu kuma najasar bata zamo galiba ba to ba komai an yi rangwame tunda ruwa ne Allah ya kawo haka idan an ce sai ka wanke to kaga yana yiwa bayan ka wanke kuma in ka fita kuma ka sake haduwa da wani caban ya sake lalata jikinka Eh, to duka wannan an yi ne saboda yuridullahu bikumul yusra Allah yana nufin sauki gare ku Eh, to duk wannan an gina shi ne akan wannan ka'ida din ma ja'ala alaikum fi dini min haraj inna dina yusr eh, da kuma ƙa'idodi na fiƙihu da malamai suka fitar a cikin waɗannan nusus cewa al'amuru iza baƙa ittasa duk lokacin da abu ya yi ƙunci to shari'a ta kan yalwata maka Eh, saboda ba an kawo shari'a ne don a azabtar da kai ba ko a wahalar da kai to shi yasa aka yi afuwa akan waɗannan abubuwa sannan da ƙa'idar kuma almashaqqatu tajlibu taysira eh duk inda aka samu wahala to sauki zai zo to ƙarƙashin wayannan ƙa'idodin sai malamai suka fitar da wannan ruksa ɗin wannan rangwame yawwa an yasiri dami an yasiri ƙaihi wasu sadidi da sauran abubuwan da ya ambata a baya to nan za mu kwana insha Allah wani sati sai mu tashi babu eh, faslun fara'idul wudu'i Eh, yanzu an kammala abin da ya shafi bayanin najasa kuma za a shiga babin alwala wanda muka faɗa ya zama daidai Allah ya sa musu albarka kuskure kuma Allah shi yafe subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh